ambata cikin sura ta bakwai aya ta ɗari da hamsin da bakwai sai dai ali bin shek tahir zai zabaki shek tahir usman bauchi da fassara mana akar mutum na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أتكن كراتم وندي وشي أنقيا وأهل الكتاب شي النبي النندي الرسول النبي اللمي ماذا نكو ماذا تو تو سجي تو سو ماتن كون سجي daga nan dukan su ce la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah su ma suna faɗa ko? Yallumi ya ji dunahu maktuban indahu a tuntuni ana gaya wa aral kitabi annabi Muhammadu dinan shine manzon nan wanda sunansa yake rubuce a cikin attaura da injila yadda kuke samun sa a rubuce ko malaman yahud da nasara ga sifofinsa nan ya muruhum bil ma'rufi wa yanhihum anil munkari wa hillahu tayyibati wa harimu alayhim al khaba'isa yana umurtan al'ummarsa da kyakkyawan abu yana hana musu mummunan abu kuma yana halatta musu abubuwa na halal masu daɗi yana haramta musu abubuwa na haram ko ko masu muni to duk wannan sifofinsa ne da kuke samu a cikin attaura da injila ya ku masu littafi to duk wanda ya bi shi daga yau turan da aka aiko shi shi ma ya shiga cikin wannan martaba wadda ake kiranta kuntum khairu ummatin ukhrijal lin-nasi balle ma mutumin da ya fito daga cikin wani addini ko yahudanci ko nasaranci ya shiga musulunci to shi Allah zai bashi lada biyu fiye da wanda wanda Allah zai baiwa ninkin ladan da Allah zai wanda ya bar tsafi ya shiga musulunci wannan za a bashi ladan addinin sa a bashi ladan musuluncin da ya karba shi kuma tsafi an yafe masa zunubansa na tsafi an bashi musulunci ya zama musulmi in zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya bi annabi a wannan zamani nasa to ya zama fiyayyen talikai a cikin dukkan halitta ba kamar sa su allazina yattabi'una rasulan nabiyyan lumiyyan nan su mazajen da annabi ya zamani da su to ta zo kusa a kice la ilaha illallah duk wanda darajarsa bai ta kai ta annabawa ba sun fi shi daraja sai annabawa ne kadai suka fi su daraja amma sauran waliyai duk suna karkashin waɗannan sahabbai ne masu bin wannan annabi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba mai wanda ya samu ilimin sa daga Allah abin da yasa wannan abu ya zama mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba don ya zama hujja ga waɗannan malamai masu littattafai na Yahuda Nasara wannan irin ilmomi da annabi yake kawowa iri iri sannan bai je makaranta ba bai zauna da wani malami ba bai zauna garin da ake karatu ba a lokacin da aka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara 40 din nan an bincika duk makka ba wanda ya iya rubutu sai mutum goma sha bakwai kuma shi baya cikin su ko da yake sai na umar yana cikin wanda suka iya rubutu to saboda ya zama hujja gare shi shi amfanin rubutu ka rubuta wani abu wanda kake so ka koya ko ko ka rubuta wani abun da ka koya kake tsoro kada ka manta amfanin rubutu kenan iri biyu ko dai ka rubuta abu don ka koya ko kuma ka rubuta abun don kada ka manta da shi to wannan duka ya koru ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah shine yake baka ilimi darajar ka a wurin Allah tana da girma kaga wannan ya huta da bata hannunsa dongolmin tawada kenan tunda Allah ne zai bashi ilimi ba sai yayi rubuta ba ko maganan mantuwa Allah ce sanukuri uka falatan sai mu ne zamu karantar da kai kuma ba za ka manta ba illa masha Allah sai abinda Allah ya ga daman tafiyar da shi ya zama mansuhi to wannan shine yasa annabi bai iya rubutu ba bai taɓa yin karatu wajen wani malami ba don ya zama mu'jiza gare shi sallallahu alaihi wasallam yanzu an iso kansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce ya bani adama in ma yatannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati kuma ittaqiwa asla fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ya ku jan adam mun koro ku daga daga aljanna kun zo duniya amma kar ku kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki za mu aiko muku da mutane masu nuna hanyar dawowa cikin aljanna duk wanda ya yarda da abin da suka koyar da shi za mu aiko su da bayani da littafi su za su yi bayani in sun bar duniya kuma littafin nan shine zai ci gaba da yi wa mutane bayani to duk wanda ya bi shari'ar su ba bakin ciki ba tsoro zai dawo wannan gida na aljanna ba abin da zai hana shi dawowa amma duk wanda ya ki karban maganar waɗannan manzanni ya ki karban maganar littattafan da suka zo da shi to shi kan da aljanna an gama kenan ba zai ƙara komawa ba tunda ya fito ya fito kenan tun da ya bi shedan to zai tafi da shedan gidan shedan shine wuta Allah ya kiyaye mu to daga nan sai aka soma lissafin manzanin da annabi nuhu aka gaya mana yadda aka aki annabi nuhu da yadda ya faɗa da irin amsoshin da aka yi ta yi tsakaninsa da mutanensa da ƙarshen lamari aka tsiratar da muminai aka halakar da kafirai bayan nan aka yi mana kissar annabi hudu yadda ya faɗa mutanensa da amsar da suka bashi da irin muhawarar da suka gudana tsakaninsu da ƙarshe aka gaya mana yadda aka halakar da kafirai aka tsirtar da muminai sannan annabi salihu ba annabi hudu shi ma aka gaya mana yadda ya faɗi da yadda suka yi muhawara da mutanensa aka gaya mana ƙarshen lamarinsu yadda aka tsirtar da wanda suka yadda suka zama ƴan aljanna duniya da lahira da yadda aka halakar da wanda suka kafirce sannan aka yi mana kissar annabi ludu sannan aka kissanta mana kissar annabi shu'aibu to wannan kissa ta annabi shu'aibu ita ce daga bakinta ne muka ɗauki kissan musa da haruna to da yake Musa da Haruna mutane ne waɗanda suke suke ɗauke da attaura littafin da Allah ya aiko annabi Musa da Harun da wannan littafin wanda ba ta yin babban littafi irinsa ba in ba don Qur'anin da aka saukar daga baya ba domin shine littafi duk gaba ki dukkan annabawa na tsakanin annabi Musa da annabi Dawud alaihi salam duk da shi suke shari'a inna zalan tawrida fiya wa nur ya kuma annabiyuna allazina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbar mastufizu min kitabillah sai dai bambancin da qur'ani yana daga cikin bambanci su malaman at-taura su ne aka ba su kiwon at-taura amma mu qur'ani Allah ne zai kiyaye shi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ita at-taura ko bi mastufizu min kitabillah su malaman aka ba su kiwon at-taura saboda suke da daman su rage su ƙara su yi shawara su canja amma ƙur'ani ma'un ba zai faru haka ba to daga nan da aka yi shiga kissar waɗannan kissoshin bani isra'ila aka yi karatu mai yawa yadda muka jin nan su waɗannan a cikin sumuni uku kawai aka gama maganar annabawa guda hudun nan ko kuma guda biyar din nan da annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi ludu da annabi shu'aibu duk a cikin abin da bai fi sumuni uku bane aka yi aka gama duk gaba ke daya yanzu gashi an yi wajen izu guda ana kissan annabi Musa da Haruna da Fir'auna da irin gwagwarmayar da Musa ya sha da kuma bayan halakar da Fir'auna da yadda aka halakar da shi da irin gwagwarmayar da ya sha da bani Isra'ila bayan an halakar da annabi bayan annabi Musa ya halakar da Fir'auna Allah ya halakar da Fir'auna an tsayar da annabi Musa to duk dai waɗannan duk wanda suke da awan suna da littafi su jikokin bani Isra'ila ne su ji wannan balarabe yadda yake kawo musu tarihin iyayensu da kakanninsu don su tabbata wannan balarabin daga Allah Allah ya aiko shi yadda Allah yake gaya musu da kansa yana cewa ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa yafu an kaseer qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin ya ku masu littafi ina kiran ku a kebe ba ya ayyuhan nasu ba ku masu littafi yanzu da ku nake magana wato yahudu wanda suke littafin at-taura da nasara wanda suke da taura da injila da ku nake magana ina gaya muku kad ja'akum rasuluna babban manzonmu Muhammadu wanda annabawanku suka yi alkawari a cikin littattafansu wannan babban manzon yana zuwa to gashi fa ya zo kuma ya zo zai muku bayani a cikin littafin da yake hannunsa dinnan Qur'ani domin qad ja'akum ila nurun wa kitabun mubin muna gaya muku babban haske ya zo muku daga Allah ya zo muku kuma tare da littafi mai yin bayani kuma zai nuna muku ya gaya muku abubuwan da kuke ɓoyewa a cikin littattafanku wanda bai dace da ra'ayinku ba abin da kuke ƙarawa da abin da kuke ragewa da abin da kuke canjawa duk zai fitar a fili ya gaya muku to daga jin wannan an sani lalle wannan manzo daga Allah yake saboda haka aka kurara karatu mai yawa duk Yahudawa da Nasara su ji su ji lalle wannan abu da gaske ake yi kuma daga Allah abun yake ba daga Muhammadu ba ba daga wani mutum ba saboda haka ne to su waɗancan annabawa kowanne Allah yakan ce masa laqad arsalna nuhan ila qaumihi mun aiki annabi nuhu zuwa mutanensa wa ila adin akhahum hudan annabi hudu mun aike zuwa yan uwansa adawa haka annabi salihu zuwa yan uwansa samudawa haka ludu zuwa mutanensa mutanen mutafika haka shu'aibu mutanen aika da mutanen madiyan muka aike shi wajen su to yanzu an yi so a wajen annabi Musa aka ce an aike shi zuwa bani Isra'ila da Kibdawa to yanzu an iso na mai gaba ɗaya din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu shine zai yi magana za ku ji nasa yayi daban da na sauran mutane shine Allah yake ce masa ka gaya wa duniya da mai littafi da mara littafi da mai tsafi da wanda yake bashi da Allah ka kira su gaba ɗaya ka musu wannan jawabi ka ce ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an ya ku mutanen duniya gaba ɗaya ni manzo ne Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku gaba ɗaya ba kamar wanda ake aikan zuwa ga kabilu ko mutane ko yanki ba a shi ma'aikin duk duniya ne gaba ɗaya kuma ba na wani zamani ba ne tun ran da Allah ya aike shi har tashin duniya sallallahu alaihi wasallam inni rasulullahi alaikum jami'an rasulullahi alaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard in nace ni manzon Allah ne ba fa ina nufin Allah su maganganun banza su irin fir'auna da yake ce an rabbukum ulale ko wani maraki ko wani dodo a'a Allahn gaskiya ne ya aiko ni inni rasul alaikum jami'an Allah innan allazi lahu mulku samawati wal ard mai mallaka sama da ƙasa ba mai yaudaran mutanensa ibdawa da bani Isra'ila ce shine Allah su ba ba kuma dodo irin na dan maraki ba a Allah mai mallakar sama da ƙasa wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa allazi lahu mulku samawati wanda la ilaha illa huwa ba wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi fir'auna ƙarya yake yi shi ba abun bautawa bane dan maraki ƙarya yake shi ba abun bautawa bane sauran dodanni da kafirai suke bauta duk ƙarya ne Allah shi kadai ne Allah guda ɗaya mai komi mai wanda ake bauta masa shi kadai la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu shi kadai ne mai rayawa shi kadai ne mai matarwa ba kamar yadda namruzu yake gaya wa annabi Ibrahim ana uhyi wa umit ai in haka ne nima ina kashewa ina rayawa wato hukunci biyu in ya kama mutane na kisa to in ya sallami daya ya raya shi kenan ya ce a kashe daya ya kashe shi kenan to duk da ba irin waɗannan bane Allahn gaskiya mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa wanda shi kada yake bautawa yu ya mitu fa aminu billahi ina kiran ku in ji annabi haka Allah ya ce kira mu qul ya ayyuhan nasu fa aminu billahi duk duniya ku zo ku yi imani da Allah guda ɗaya wanda shine ya halicce ku ya halicci iyayenku da kakanni da komai wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon nan nasa annabi lummi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabin da wani malami bai taba kama hannunsa ya koya masa yadda ake rubutu ba bai iya ba tunda rubutu huda ne wanda ake shuka abincin ilimi akan wannan hudan ai ba kowa sai yayi huda yake cin abinci ba in kaga mutum sai yayi huda sai yayi noma ya ci abinci ai bai samu yadda yake so bane amma idan mutum wata babbar masarauta ce ta aife shi kuma irin manya-manyan masarautun da muke da su a nan kasar in an aifi mutum ya iya huda ne ko ya iya noma ko ya iya shuka amma kowane irin abinci kawo masa ake yi ci saboda haka annabi ba sai ya bata yatsunsa da dangwalmin tawada ya yi waɗansu kunyayyaki akan alluna ko kunyayyaki akan takardu na hudan neman ilimi ba a'a shi iliminsa daga Allah ne Allah ne ke bashi ilimi kuma Allah ne ke kiyaye masa iliminsa baya mantuwa wa Allah maka walam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka azima sanuqri'uka fala tansi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ulumul wara fi lafzatin min kalamihi dukkan ilimin halitta gabaki da ana samu ne a cikin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aminu ba abin da ya saura mutane kawai sai su zo su yi imani ba wata hujja yanzu kowa ya san Allah ya aika ne Muhammadu a duniya ba wata hujja rediyo ya kai muku a garinku talabijin ya kai muku a garinku satellite ya kai musu a garinku kuna jin larabci an gaya maka da bakin da kake ji baka da wasauran hujja yau sai dai taurin kai wa kai wa ubangijinka da wanda ya halicce ka kuma za ka gani ran da za ka mutu duk mutumin da bai imani da annabi Muhammadu ba bai da wata hujja yau domin shine yau addininsa yake kan gadon mulki na isarwa sauran duka an wuce zamaninsu an wuce zamanin annabi Ibrahimu amma imaninsa yana zuciyarmu an wuce zamanin annabi Musa imaninsa yana zuciyarmu da abin da ya zo da shi duka an wuce zamanin annabi Isa alaihi salamu amma imaninsa da imanin addininsa littafin yana zuciyarmu amma zamanin annabi Muhammadu ake yi duk wanda ya ki abin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi to ya ki abin da Allah ya aiko annabi Isa da annabi Musa da annabi Ibrahim domin la nufarriqu baina adin minhum ubangiji na ce innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan duk mutumin da ya ware annabi ɗaya cikin annabawa kamar yadda yahudu suka ware annabi isa suka ce ba sa son sa to shi kenan sun yi faɗa da Allah an ɓata Allah ba ya son su saboda sun ware annabi daga cikin annabawan Allah sun ce ba sa son su haka kuma duk mutumin da yace baya bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan yayi wa Allah tawaye domin annabi Muhammad ne yanzu aka nada shi ne sabon nadi shine mai yau saboda haka ne ba wata hujja yau sai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko yi wa Allah tawaye fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi alladhi yu'minu billahi shi annabi Muhammadu din wanda aka ce ai imani da Allah ai imani da shi to shine farkon wanda ya yi imani da Allah da abin da Allah ya imani da shi duk gaba ke ɗaya domin shine wanda Allah ya umarce shi yace qul amanna billahi wa unzila alaina wa unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbadi wa ma uta musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun shine Allah ya mana shaida da mu da shi duka lokacin da yake kira mu da mu da shi yana ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbadi wa ma utiya musa isa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Allah ya tara mu gabaki da mu da shi duka yayi mana shaida shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul qa'imin bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim amana ar-rasulu wa unzila min rabbi wal mu'minun كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هل da ake ciki kenan yanzu dukkan komi da komi ya tabbata annabi Muhammad wannan zamani a yanzu duk wanda bai samu ya yi imani da shi ba ya matukar kokari maza maza ya yi imani da shi tun lokaci bai wuce ba fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da Allah yayi imani da dukkan annabawan Allah yayi imani da dukkan mala'iku yayi imani da dukkan kalmomin Allah wato kamar halittan annabi annabi Adam wanda aka halicce shi ba uwa ba uba koko na Hawwa'u da yake da uba ba uwa koko na Isa kalmar da aka halicce da kun fayakunu duk annabi yayi imani da dukkan abin da Allah ya yi imani da shi fa aminu billahi wa rasulihi annabi lumi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dukkan bi in ya zo a cikin alkur'ani zaka ji karshen sa halaka sai da in ya shafi komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi sabila man anaba ilayya to wannan zai koma ga annabi annabi ya komar da jama'a zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wattaba hawehu fatarde ya bi son zuciya ya halaka واتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار dukkan wattaba qur'anin ka bishi zaka ji karshen sa halaka sai annabi Muhammad shi kadai wattabi'uhu ku bi annabi Muhammadu la'allakum tahtaduna duk wanda aka bi ba Muhammadu ba a yau to babu shiriya bata ne in kun bi shi za ku shiriya ku masu littafi za a ninka muku ladan ladan ladan ku fiye da na mutane masu littafi yahudanci ko masu kanci wato mutanen da suke bin annabi Musa suka canja addinin suka dawo gida cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko wanda suke bin annabi Isa suka dawo gida suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin duk kalima ɗaya ce ya alal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum ku dawo cikin kalima guda ɗaya wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ita daidai muke da mu da ku a cikin wannan kalima annabi Muhammad ba annabin larabawa ko hausa da fulani bane a annabin duk duniya ne gaba daya duk wanda bai zo ba maraba muna muna kiransa ya zo ya shiga addini hujja duk ta kare yanzu sai bin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujja ومن فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه كبيه لعلكم تهتدون دو وند يبيه زي شريع صلى الله عليه وسلم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هكذا ما الآن القرآن إن يزداد يهودا يلا أنشيسو يبين فيشنسو cewa sai naluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya kaza kaza to da karshe zai ce lesu sawa'an kada fa yahudu da nasara su zaman kowane ba yahude da kowane nasara nake ce nake ce musu maghdubu alaihim dalluna a ba kowane ba yahude ne yake dauke da wannan fishi da wannan la'ana ba ba kowane nasara yake dauke da wannan bata da halaka ba a ba daidai suke ba akwai wanda suka dawo suka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka bi gaskiya saboda haka min kawai Musa a cikin su Yahudawa ma mutanen Annabi Musa akwai ummatun yahduna bil haqqi mutanen da suke shiryar da mutane akan hanyar gaskiya hanyar attaura sun bi gaskiya wa bihi yadiluna kuma da wannan wannan littafin suke yin adalci a cikin shari'ar su wato suna bin Allah suna yin adalci tsakanin su da bayin Allah ba dukkan su ne ake la'antar su ko ake fishi da su ba وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبدست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقطعناهم وقطعناهم في الأرض أمما آه وقطعنا مسنتي أشد أسبالا أمما وأوهينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آية بكرة تؤذون akwai tafsirai da suke jawowa hadisai ko da yake malamai sun ce hadisan ba masu ƙarfi ba ne sun ce a cikin yahudawa bayan ƙarfinsu ya ƙare to akwai waɗansu wanda suka tsaya akan gaskiya sai mutanen suna neman halakar da su sai Allah ya musu hanya suka bi ta ƙarƙashin ƙasa daga kudus ba su ƙulle ba sai can gaba da china suka je suka yi al'umma a can tsakaninmu da su ba sa zuwa wurinmu ba ma zuwa wurinsu suna riƙe da gaskiya har daren da annabi je Isra'i da Mi'raji Jibrilu ya kai shi wajen wajensu suka yi masa mubaya'a suka sallama masa ya koya musu addinin musulunci wannan hadisan kaman Abdullahi Gwandu da sauran waɗansu mutane masu tafsiri sun ce ba inganta Allah yana da wani gari Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace Allah yana da wani gari garin nan in an jefa ranar nan taku sai ta yi kwana talatin tana tafiya kamun ta kure garin kuma ba wani sauran wuri duk suna cike da jama'a kuma ba wani mai saƙon Allah a cikinsu sai sahabbai suka tambaya ya rasulallahi su mutanen nan ko ƴan adam ne sai ya ce musu ai ai ma ba san Allah ya halicci adam ba to ba sa saƙon nan ina shaidan yake ta wajensu ce ai ba san Allah ya halicci shaidan ba to irin waɗannan akan samu irin wannan kissoshi waɗansu inganta waɗansu ba za su inganta ba to wannan dai fassara mafi sauki kamar yanda yake ce lesu sawa'an min halil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa yasjudun haka wannan din ma take wato a cikin al'umman annabi Musa a cikin al'umma annabi Musa akwai wasu mutane fa mutanen kirki ne su kan ba ba mutane ne wanda la'anta da fishi yake kansu ba amma duk da haka ubangiji ya ce wa qattana musnatai asharta asbadan umaman amma mun yanka su kashi wato mun kasa su kashi goma sha biyu al'umma daban-daban na asbat kullum ana faɗin asbat a ƙur'ani in an ce wa wai saƙa wa yaƙubu walasbadi al'asbat wato jikoki jikokin annabi ibrahimu ko ko ka ce jikokin annabi yaƙubu waɗanda suke annabawa a cikinsu sunansu ba sai ya shigo cikin lissafi ba in an ce wal asbadi an shigar da sunayen duk wanda suke annabawa a cikin waɗannan jikoki wani sai akan shigar da annabi Yusuf a cikin su wani sai akan shigar da lissafi kamar yadda ya zo a cikin suratul an'ami aka kirga su da yawa wa qad dana mun sai ashirta azba'an waman wato al'umma daban-daban kashi goma sha biyu gwargwadon su ainihin ‘ya'yan annabi Yaƙubu annaba wannan guda goma sha biyu kowane annabi da zurriyarsa, idan jikokin annabi Ishaq ne sai a ce musu asbat, in jikokin annabi Ismail ne a ce musu ƙaba'il, haka ne bambancin tsakanin wannan jikokinsa a ce masa ƙaba'il na wajen annabi Ismail, wannan jikokin a ce musu asbat na wajen annabi Ishaq. Wa ƙaddana mun tashi na tasbar noma, wa wahaina ila Musa zai taskehu qaumu wa nirjib biya sakal hajar. a sai da kaji dai mun kasa su kashi goma sha biyu kuma kashi goma sha biyu nan su ne za isnai ashara na ƙiban wato guda goma sha biyu kowanne sun san shugabanninsu sun san gidansu sun san danginsu to kowane abu in ya zo kowaɗanne sai su ɗauki hanyarsu to da aka samu fari a cikin tihu ɗin suka sha wahalar rashin ruwa suka ce annabi musa ya roƙa musu allah su samu ruwa sai annabi Musa ya roki Allah sai Allah ya ce to dutsen nan mai bayyana mu'jizarka ka buge shi mana sai ya bugi dutsen a nudrib bi asaka alhajar cewa alhajar din nan to saboda akwai al'adu zihini hankali yana sai da wannan dutsen ma'arifa tana sai da shi shi dutse ne wanda shi bai shiga cikin wancan mu'jiza wanda ake lissafa guda tara na sanda da hannu da, da, da, da, abubuwan ba shi dutsen baya cikin su amma ya taɓa masa wani aiki shi dutsen shi annabi Musa alaihi salam a zamaninsa bani Isra'ila ba su cika rufe al'aura ba su wani sa'i suna ganin al'aura ba wani abin rufewa ba ne amma shi annabi da yake mahallin kamara ne rufewa yake yi to idan sun je wanka suna yin wanka su tsirara to shi zai koma waje ɗaya ɓuya ba a ganin al'aurarsa sai suka ce abin da yasa yake buya saboda yana da kayan maza ne wato yana da abin da ake rasa gwaiwa din nan to saboda haka sai suna cutarsa da wannan suna in ba haka bai wanka cikin mutane mana in ba haka bai wanka cikin mutane mana saboda haka Allah yake mana fada mu musulmi ina cewa la takunu kallazina azaw musa fa barahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ya ku musulmi kada ku yadda ku zama masu cutan annabinku yadda bani Isra'ila suke cutan annabinsa annabinsu annabi Musa tare da annabi Musa yana da alhurma mai yawa a wurin Allah amma mutane suna cutarsa to ku kar ku cuci annabin ku yadda waɗancan suke cutan annabin su to kenan yanzu idan aka samu suna ce annabi mutum ne kamar kowa to kamun su faɗi sauran sun cuci annabi Muhammadu annabi mutum ne amma ba kamar kowa ba ana sa kowa wurin kiran sallah ana sa kowa cikin iqama ana sa kowa wajen musulunci ana sa kowa wajen tahiyya ana sa kowa wajen hudubar juma'a hudubar idi hudubar neman ruwa hudubar daurin aure hudubar kowace hudubar duk abin da aka faɗi sunan Allah sai an kawo sunansa a wurin kowa ma sai an kawo sunansa a wurin to ai annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo jiki ne don